Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
da niyyar da abin da za mu ji nan yanzu ko muke ji Allah ba mu ikon ake da shi fata da salatu fati uku wa kabirna wa sakirna wa zakarna wa unsana wa hurna wa abdina wa hadirna wa gaibina wa ta'ina wa atina ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Rahman Rahim Assalamu alaikum mai sauraro yau ashirin da biyar ga watan Mayu miladiya dubu biyu da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan jimada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. Allah ta ta dawa da mu a wannan mazauni mai albarka gauyen maulanmu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shau mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتاله بنظرة تأتي لنا بالزمن dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin alhamdulillah kamar yadda muka faɗi cewa a cikin wannan harafi da muka tashi wa tattu da raddin jadali lil ladaifi وبالمصطفى المختار عين المعارف muka ce labudda a wannan wuri dole a yi maganar jawhar kamal to amma kafin nan farkon harafin da shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara da shi ya ce wa sittu bi rabbi ma'anan wa sittu ai amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwadtu wa raditu bi rabbi bi ma'ana wasittu na amince ma'anan shi na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina na nika komai nawa kuma na yadda da duk abin da Allah ya zartar da shi ba na jayayya da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anan wannan ma'anan wasittu din nan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana magana yana cewa al ma'rifatu ra'su mali wal aqlu asalu dini wa asasi والشوق مركبي وذكر الله أنسي والثقة كنزي فأنا شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه yana nufi gaba ɗaya taskar sa baki ɗaya cikin amincewa da Allah ne in muka lura da wannan hadisi annabi ya ce ma'arifa sanin Allah shine uwar kudi na jari na ke sanin Allah sannan ya ce hankali shine asalin addini na kuma shine foundation dina sannan tsananin shauki shine abin hawa na wannan ba za mu magana kansa ba sai mun tashi zaman furka ba shauki alhul mujamma'a to anan ne zaka ji yanda soyayya take hawa hawa soyayya da take fasa zuciya ta lalata ta da soyayya da take faffasa hanta da wata take sakkowa wurin uwar hanji duk ba a yin wannan sai cikin Allah soyayya kaf tana karewa a baki ne inda ta duniya in ko ta sauka kan hanta to ko me kake so a duniya ya tashi daga nan zai nuna maka Allah kawai shi ne soyayyar da zaliha ta wa annabi Yusuf tana ta san annabi Yusuf lokacin da babu halacci tsakaninsa da ita lokacin kuma da ta zama halal ɗoza bayan ta fahimci annabi ne ta san Allah da kansa annabi Yusuf yakan yi mata magana a matsayinta wato ta matarsa hankalinta ko bai kan shi shi ne ke ce mata yaya da kina so na kina so wato yi lalata da ke amma yanzu kin zama halal dina kuma ba ki fuskanta ta kamar yadda ya kamata sai ta ce lokacin da nake son ka man san ubangijin ka bane amma yanzu na san ubangijin ka soyayya ta koma wuri lokacin da take son shi in ta daga kai ko me ta gani taurari duk sai ta ga sunan Yusuf a ciki duk abin da ta kalla ko mace ko namiji Yusuf kawai to wannan soyayya in ta fara kaiwa nan to an fara ƙetare duniya an fara shiga cikin Allah ko da abin duniya kake so in ka fara shiga irin wannan yanayin to labudda wannan sun tsau da soyayya ba ƙarya ba ce da ita aka yi mu fa a habbabtu an uraf to da zaran sai ƙarfi shi ya sa to shi kenan sai ta ɗauke ka sai ta kai ka can inda ake so soyayya farko shine na gani ina so almahabbatu kai na ga na ka dan zauna akan kwalbet sai ka ga sun mutu na gani ina so to da zaran ka fara zuwa aka fito aka tattauna yau gobe jibi to sai ta tashi daga nan sai ta zama shauku ya za a yi yadda in turo iyaye na wurin iyayen to da bayan fara wannan sai zama garamu to kana kwana kana kallon su har gari ya waye to daga nan to shi kenan sai abin sai kuma sai ya zama attatayyum shine abal kalbu illa ya yakuna mutayyama sai ka fara shohin idan babu baka da shi sai ka dan saci ido ka ɗebi na iyayenka ka kai mata ƙwarai kuwa in mutum ya kai nan dole ne ya hidima dole ya shirin in mutum ya kai makamin ta sayu duk in za ka samu dubu ɗaya to naira in za ka samu misali a ce ka samu dubu goma to kusan ɗari dubu dubu dubu takwas da wani abu nata ne shi ne sai ga mutum ya wuni bai ci komai ba amma da kuɗi ya shiga aljihun shi sai kai mata kowa ne yana hamma to in mutum ya kai wannan a cikin san Allah shi ko ba zai iya bacci ba sai kwana yana sallah sai dinga tura shohin din cikin fadan Allah to da zarar ya sallah sai ta haji hadisin minni ilayka rasulullah na tura ta cikin fadan annabi sallar farilla ba wai sallar nafila ba da kai sadaka zai ta hadisin minni ilayka rasulullah saboda ka kai mukamin tayyum a nan shi Ibrahim saboda wato cikar kamala da ya samu a cikin kai shohin cikin halar annabi Muhammadu sai ya ce ma na baka kaina na baka idona da hancina da bakina da kunnena da hannayena da ƙafafuwana na baka dukkan gabbaina da halitta ta baki daya na baka matana na baka iyayena ƴaƴana ma na baka sai ya ce ko yau wani ya ce ina so yana so na na baka shi shi yasa dukkan mu na annabi Muhammadu sai Ibrahim ya ba da mutuni shi duk abin da ya samu annabi zai ba har ma yana faɗi a azkuru hajati am askutu sayyidi na kawo na kawo shin in faɗi bukatuna ko kuma in yi shiru ne dan na san ka san komai nace to ko dai ba zan faɗi bukatuna ba to alayka salatin lahi salatin Allah ya tabbata gare to saboda haka shine nan abin da yake nufi wasittu amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwattu wa raditu na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina da dukkan mabiyana na miƙa lamarina na yadda da hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala wane ne rabbu ai al-maliku al-muslihu al-jabiru al-mudabbiru al-qa'im bi misali khalqi shine al-mali ar-rabb wato mamallaki ne gyara lamarin bayi mai dora kariyar bayi mai gudanar da lamarin su tsayayye da gyaruwar halittarsa ba wanda yake gyara mai halitta sai shi wato shi ne ma'anar almurabbi jami'a ibadi wanda yake renon dukkan bayansa duk tadbiri ta hanyar jujjuya gyara lamarinsu wa suna bin ni'ami da ainihin nau'i nau'i na ni'ima yana gudanar musu da shi wa khasu min haza amma baka sani kar ka dauka irin wannan ni'imar shi yake kiran Allah da ita yana wato ma'ana mafi kebantar ainihin wannan kula da Allah tabaraka ta'ala yake da bayan shine tarbiyati li asbiya'i tarbiyyar da Allah yake tsarkakan bayi bi islahi qulubihim ta hanyar gyara zukatansu wa arwahihim da rayukansu akhlaqihim da dabi'unsu wa li hadha aktharu du'a'uhum lahu bi hadha al-ismi al-jalil li annahum yadlubuna minhu hadhihi tarbiyatu al-khassa saboda kaga ke bantattun bayi in suka tashi roƙon Allah da rabbu suke roƙon shi saboda sanin wannan tarbiyya da yake wa ruhinsu da kuma ayyukansu za ka ji da yawa abubuwan wato salihai suka roƙe shi da rabbu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu to duk irin wannan addu'o'i fahimtar irin yadda Allah tabaraka ta'ala ke tarbiyyar keɓantattun bayansa shi janyo suke kiran shi da wannan suna to shine cewa haza yashiru ila annahu balaga martabatul iman al-makkiyyin ko baka sani ba wato wannan zai tabbatar maka da cewa shi Ibrahim ya kai karshen martabar imani kafaffi wanda shi ne at-tawakkul wa taslim wa tafwid imani cikakke bai samuwa sai ka an samu tawakkali taslimi kowane lamari ga Allah shi yasa da yawa zaka ji muna faɗi cewa sharadin faila uku ne ba kowa bane zai ce ni dan faila ne ka yadda sai dai ka yadda ka rabu da shi kuro in mutum bai cika sharaɗi ko ba ɗan faila bane kamar yadda in mutum bai cika sharaɗi ko ba ɗan ɗariƙa bane so da yanci salafatun ta ɗaure muridu anna akhdi wurdin ala wurdina ziyarat al-awliya al-ahya'i min wal amwat wa tarkul wirdi wannan uku in babu su ba ɗariƙa so da yanci abu uku ne ke raba mutum da mu bayan mun ya karɓi wurdinmu na tijjaniya sai je karɓo shazaliya ko na shabandiya ko halwatiya ko shaddariya ko kadiriya ya haɗa sannan mutum ya karɓi wurdinmu sai zan ta ai ga wani shehin halwatiya ya zo ko shehin junaidiya ko buyumiya ko uwaisiya ko kalandariya ko wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu ɗariƙu da talatin da uku sai tashi je ziyarar saboda neman madadi ko kuma mutum ce kai ni na gaji na ma fita gaji duk abin rudu ne to wannan hukun in ka aikata su ka bar dariƙan mu sai Ibrahim kuma ce to abu uku ne mu kuma sai tabbatar da mutum cikin mu husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah tafwidul umuri ila Allah shuhudu minnatillah wannan uku in ba su ba faida kyakkyawan zato ga Allah duk laifin da kake ka tabbata Allah zai iya gafarta maka karka ta ai abin ya girma gara ma kawai in take nutsewa ciki ka san wani yayi ta'addanci ya ta'addanci sai ga kai gara ma kawai a mutu gaba ɗaya a ci a'a ka tuba kawai ba komai shi kofar Allah buɗe take karka damu duk girman laifi ibtari da Allah ya yafe shi ko kai wa Allah wannan zata karka ce ai tunda ne kaza gaskiya ai ba ni ba Allah a karka ya ka sai kyakkyawan zato ga Allah kowane hali kake Allah ya san da kai kuma zai yafe maka sannan kyakkyawan zato ga Allah alamar bawa yana da kyakkyawan zato ga Allah za a ga yana kyakkyawan zato ga bayin Allah idan ka ga mutum kowa aka wade shi kai rubuta shi kaza yake yi dan an bude kai rubuta shi kaza yake yi to shine mutum banza shi na Allah ba abin da ya duk wanda aka ambato kawai na Allah ne shi ma ba abin da ya dame shi amma ka ji mutum da'iman da an zano sunan tsakaninsa da bayi kowa mutumin banza kowa mutumin banza to tsakaninsa da Allah ma haka yake sannan na biyu shehu ya ce to ka zama mai ganin baiwan Allah shuhudu min nasillahi kar ka ɗauka wai dabarar ka ce ka sa ka zama ɗan dariƙa ko ka zama ɗan faida annabi ya muku lamuni duk ba dabarar ka bace kawai baiwan Allah ne ya halitta ya danka ta a hannunka in ya ga dama yanzu ya karbe ba wani ko sallah ka kwana kana yi ko wasu zikirori kake yi ko wasu abubuwa kake yi Allah tabaraka wataala ya sanar da kai wasu al'amura kar ka ga kafi wani ka tabbata Allah tabaraka wataala yana da miliyoyin ka saboda ka sun koyar da kai kawai ka ba Allah ka girmama kowa kar ka taba tunanin cewa wai kai yau kana da wani aiki da yake kana saman bayi to in kai wannan baka cikin mu in ji shi ka sunkuya sannan ka mai da lamarin ka ga Allah ko wani irin hali kake ciki ka san Allah yana sane da kai zai taimake ka kar ka kuskura ka ce ai in dai wani yana da rai ai shi kenan ba zan ji kunya ba wani mahali ko mahaifinka ne Allah ya bashi dukiya kar ka in dai dan faila ne kai kar ka sa shi a ranka ka sa shi a rai a matsayin sa na ubanka kawai ka girmama shi amma ba dukiyar sa balle wani kar ka kuskura kai tunanin akwai wani mahaluki a fadin kasa wai in dai yana nan kai ba ba wannan mutum babu shi Allah kawai saboda ka in duk duniya za su mutu sai ga kana cikin abinci ba komai amma in kai wannan to da wani ya faɗi shi kenan sai matar ta gudu ba abinci ka shiga halin kakani kai to saboda ka karka yadda da wannan to waɗannan abubuwa su ne ainihin sharaɗin faila to tawakkali din nan da taslimi da tawalla lamari ga Allah akwai wani babban wali ana kiran shi Abu Ali Daqqaq radiyallahu anhu shine ta fal mutawakkil yakunu ila wa'adi wa sahibu taslim yattahi bi ilmihi wa sahibu tafwid yarda bi hukmihi su uku ne mutanen akwai ma'abocin tawakkali shine tawakkali shi yana natsuwa ne zuwa ga alƙawarin da aka yi masa ai an yi alƙawari ne mai tawakkali zai samu kaza kullum shi yana zura ido ne ga wannan abin da aka yi alƙawari mai tawakkali zai samu shi makamin sa kenan shi kuma mai taslimi wanda ya sallama lamarinsa ga Allah yanda zai gane kanshi shi kuma ya tafi da ilimi ya wadata da ilimin Allah bai sauraron wai wani abu yazo shi kawai Allah ya san da shi kawai bai fa'idu shi ne tawakkali kullum zaka ji na kai ka bari dai ai mun dogara ga Allah ka bari mu ma za mu samu shi ne taslimi ba abin da ya dame da za a samu ko a samu ko kar a samu Allah na nan kawai mai taslimi kenan to sai shi kuma mai tafwidi shi ne tauhidi ya yarda da hukuncin Allah ba abin da ya dame shi in talaucin ma zai karu ya karu kawai a kun tsira cikin talauci ana jin daɗi ga talaucin yayi kanta amma ga ai ta zikiri kawai kaga mutum ya fi ka murmushi ma kai da kake da kuɗi kullum cikin jin daɗi kai ka ce shi ne attajirin gado amma gidansa ba komai ba abincin ma da za ta yaran suna gida ana ta hamma amma hankalinsa kwance saboda tsabar tauhidi to saboda haka wannan shine makaman guda uku to duk wannan makaman da na zana yana cikin wasiqtu bi rabbi shi Ibrahim duk ya haɗe su ya miƙa su ga Allah baki ɗayan su to sannan shi tawakkali halin muridai ne shi kuma taslimi halin muqaddamai ne shi kuma tauhidi shine halin shehunnai to anan ne imam muslim ya fitar da hadisi cikin kitabul imani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wato wanda yi yadda Allah tabaraka ta'ala shine abin bautarsa addinin musulunci shine addinin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzansa to wannan ya dandana dadin imani to anan baki da disho ya tattare su baki da cikin wasiqtu bi rabbi sannan wabil mustafa al-mukhtar kuma kaga za ka damar imanin marar bi billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan to shikenan da shehu wannan sai ya to da na tattara tawakkali na da taslimi na da tawhidi na zuwa ga Allah fa jadali bil ladai shikenan sai yi mun baiwa fa jadali ai wa habali sai yi mun baiwa bil ladaihi da tafsasan zurfafan ilmai yani ulumul wahabi المعبر عنه بالعلم اللدني قال تعالى وعلمنا من لدنا علما shine ma'anan wannan shikenan da nayi sallama Allah sai imun baiwa da wato gurfafan tafsasan ilmai sune ilm wato ilman da Allah ke ba bawa kyauta ba ta da ya nema ba sune ilmin da Allah tabaraka ta'ala ke cewa sai muka sanar da shi ilmi daga gare mu walladaihu dan jam'u ladifati يعني أن الرب تبارك وتعالى المالك المصلح الجابر المدبر القائم بمثال خلقه المربي جميع خلقه بالتدبير وأصناف النعم وهب لي بفهم كل إشارة رقيقة mai wannan sunayen da muka zana shi imun baiwa da fahimtar dukkan ishara siririya ma'anan wato a takaice in ka zance la'iba ko ilmin ladunni ko isharatin raƙiƙa kamar da shi yake cewa wa alhama sahabi zauka kullun raƙiƙati aliyu khadini fazil sun katibi ita zai madi kana da kullu hali a yake cewa na gode Allah da ya fahimtar da almajirai na ɗanɗanin kowane abu siriri ya za ka gane kai ma kana ɗanɗanin kowane abu siriri shine duk sanda sauro ya kuka a kunnanka ko kuda ko ganyen bishiya ya kada a kan idanka ka fahimci me Allah yake gaya maka matukar za wannan ba gane ba a yi ba a yi da kai kana son waɗanda ake yi da su ne kawai shi ake cewa da ɗiba shi ba karatu ne ka karanta shi a ka rika fahimtar maganan Allah cikin halitta Allah duk sanda wani abu ya jifta ko wani abu ya motsi ko wani abu ya ƙara to ka rika fahimtar menene yake gudana a wurin dan Allah ya faɗi a fasittum wannan ma khalaqnakum abasa kawai shi kenan sai ganye kada ka dauka wasa miki a to dai kada me muka ce me muke yi a lokacin da kudaye kuka ne shi to duk irin wannan abubuwa haka haka haka haka a hankali a hankali kana fahimta kana fahimta to shikenan sai su taru sai su zama da ɗaya sai wace to ni na gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya fahimtar da ni dukkan wata ishara zuzzurfa allati taluhu lil fahmi wacce take haskakawa zuwa ga fahimta wala tawal ibara amma kuma ba ta yi daukar fassara irin wannan fahimtar ba ta daukar fassara ba yanda za a yi kai bayanin muna faɗi cewa shi ilimin zauki misali aure ne yanzu kai aure abokinka bai aure ba bayan kwana uku sai ya aiko maka da wasiƙa ce da Allah ka gaya mu wai ni wai ina son aure wai yaya abun yake za ka rubuta abin da za ka ce mai kai mai in ka rubuta ma ka shi ne kai to zauki kenan duk inda ka zance zauki to abin da ake nufi kenan ka ɗanɗana Allah ko ka ɗanɗana annabi wanda ka ɗanɗana shi to ba zai faɗi ba ba zai faɗi ba to sai dai in mutum shi ma ya yi abin da kai sai ya ji shi ne ma'anar faɗin shehu ya lumu na ni jalan wa aikanta anna man tajarra'a min ishar ma zuhu sabba suna zargi na dan jahilci amma na sakankance na tabbata da za su ɗanɗani kaso ɗaya a cikin ɗarin abin da na ɗanɗana su ma da sun faɗa cikin kunyar ƙauna sun gasu to saboda haka shi ne wannan wannan fahimta ba ta ɗaukar fassara wa yi ulumul azwaqi ita ake cewa ulumul azwaqi wal ahwal wal kushufat wal haqaiq wal daqaiq wal raqaiq wal ladaiq wal mi wal mana'i wat tajalliyat duk sunan ilimin ne wannan ana ce masa ilimin zauki ilimin hali ilimin kashafi ilimin hakika ilimin daqiqa ilimin raqiqa ilimin latifa ilimin kyauta ilimin tajalliyat التي تلو للأفهام الساكبة المتأيرة بالإشراقات الغيبية أما فأبن ليكي كرفف وأن إلمي شيني حساكي حساكي غيبي ولا ينتهي إلى عد كما بايا بيد إياكا wato wanda yake yadbadu hal adal bihi fa yu'addiha nadiqatu bi ibaratin yuhamu minha haqiqata kama hiya sai yanda wai har mutum zai iya samun natsuwar da zai bayani a gane bai yiwa sannan wannan ladifa din tana da wata fassara kuma ana cewa zuciya ma ladifa ana cewa ruhi ladifa da tsayi to idan mun fassara wannan ladaihu da wancan ilmai to sannan kuma idan ka sake dawowa ya ana iya wa qad yudlaqu bi iza'in nafs allati ju'ila al-badal mahallu tadbirin wal alat ta'til ma'lumatiha al-ma'nawi wal hissiya wal misaliya wa in kana al-murad ga in dai abin da shi yake nufi anan da ruhin sai yake magana ko da zuciya wannan taladiwa to hazi fa hiya ladaihul khams al insaniya shine ainihin ladaihul khams al insaniya da muka fassara cikin salatul fati satattuka da sauci mun fadi insha Allah tabaraka ta'ala yana da haqaiqul khams al ilahiyya annabi kuma yana da ladaihul khams al insaniya fahimtar wannan shine salati ga annabi har muka wadi muka ce matakan mutum bai gane wannan ba kullum sai dai ce Allah kai wa annabi salati amma shi ba zai iya yi ko zai mutu ba zai iya wa annabi salati ba in dai baka gane wannan ba kuma in baka gane wannan ba sallolin ka sai dai ina ta sa a karba ba za a taba karbar sallar ka ba ka koma ga Allah saboda dalili wato abin da ya faru ainihin hatake da asirai da ilimai waɗanda suke cikin wato nasutin Allah sai zuba su baki ɗaya cikin nafsun annabi Muhammadu shine salatin Allah gare shi sannan ilimai da hatake da ilimai da suke cikin ainihin halaran malakutin Allah sai zuba su a cikin ainihin zuciyar annabi ta kalbu sannan ainihin asirai da ilimai da hatake da suke cikin ainihin dabarutin Allah sai zuba cikin hankalin annabi Muhammad sannan ainihin ilimai da hatake da asirai da suke cikin ainihin wato lahutin Allah sai zuba su cikin ruhin annabi to sannan ainihin ilimai da hataki da asirai da suke cikin hahutun Allah sai zuba su a cikin ainihin ru'a wato asirin annabi yayin zuba wannan yayin salatin Allah fahimtar wannan da gano abin da yake gudana shine salati ga annabi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi to shine in kan lura ga guda biyar ne ai to yayin da sallar asbahi ta kama ka to ka samu ainihin shuhudin nasutin Allah yayin da ka ce Allahu akbar ka shiga cikin nasutin Allah sannan yayin sallar wato wato wato azhar ka samu ainihin shuhudin ainihin malakutin Allah ka halarto wannan yayin sallar la'asar ka halarto dabarutin Allah yayin sallar magariba ka halarto lahutun Allah yayin sallar isha'i ka halarto ka cikin hahutun Allah to yayin nan salloli biyar sun karbu sun cika shine halin da zaka iya sallah baka ga masallaci ba balle fanka balle filin balle liman duk baka gansu ba babu ka shiga ainihin fadan Allah ka tabbatar da Allahu akbar amma ka ce Allahu akbar kuma ga wasu abubuwa to shi ke shi yasa ake jin tsoro ka ce Allahu akbar yayin nan kuma ko na ba zuciyanka to wannan abin mala'iku za su ƙaryata ka a ce ƙarya kake abu kaza da ke zuciyarka shine akbar ba Allah ba yasa ake jin tsoron a zo gaban Allah haka an fi so sai an sayyidina Ali in yana alura sai ya dinga canza kala ya zama bulu ya zama baki ya zama yalo ya zama haka haka haka sabai ka ce amirul mu'minin ya in za a yi sallah in kana alura sai mu kana rikida sai ce ai ba ni ba duk wanda ya san inda za shi in ya gama alola dole ya canza kala to amma mu Allah Allah ka je kai kira ma dan ma mu ma mu a ce ai lalle ina malamin nan ne Allah Allah kake ana sallah liman ya gyara kamar gyara dan gobe in bai zo a ce ina ustazin nan da Allah bismillah ai mana sallah to wannan ya zama rudu kenan ana so sai na ali ya taɓa faɗi ya ce duk wanda ya sallah ya gane wanda yake damun shi da na hagun shi ya sake sallah Allahu akbar wannan kalmar ba wasa ba ce sai za ka gane ce mata takbiratul ihrami takbiratul ihrami za a ji fadan Allah to an ce babu abin da yake Allah girma babu kaf to ne rage sai a saurari halara kuma to sau da haka abin akwai ya sosai ana so in lokacin sallah ya yi kamun mutum ya je yin alura din din ya dinga halarta wannan abubuwan yayin da zai tsarki ma tuku ya kaddara al'aurarsa zuciyarsa ce shi ne ya wanke ta ba wai kawai shi kenan lokacin sallah ka ɗauki buta ka je ka yi fitsari kawai ka yi ka yi tsarki ka fito baka san me ma'anar tsarki ba ma'anar ta zuciya ka tsarkake zuciyarka wa yayin da kake zuba ruwa ka zuba wa hassada ƙarya keta munafunci girman kai duk ka zubar da su a cikin bayan gida dama dauda ne ka fito za ka yi alola to shikenan yayin zuba ruwa a hannu din nan ma'anar shi la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara babu karfi babu dabara sai na Allah shikenan ka wanke sannan ka zo ka kurkura baki kurkura baki Allah duk abin da na taba faɗi ba haka yake ba ko duk ƙaryar da na taba yi duk batsar da na taba yi duk maganar da na faɗi wanda bata dace ba Allah na tuba shine kurkurar baki shakawa duk wani warin sigari da na ji warin wani warin wiwi wani warin giya ne wani wane ne na shaka duk wani abu da na shaka na haramun da bai kamata in shaka ba na tuba sannan sai ka wanke idanka wanke ido din nan wato duk abin da ka taba duba bai halatta ka duba ba ka tuba ga Allah duk wani Allah da kake gani ka tuba duk wani abu na laifi da kake kallo wanda bai kamata ka kalla ba Allah na tuba shi ne nan wannan in mutum bai san wannan ba zai ta yin su abin nan kawai sai dai Allah ya sa mu dace irin wannan ne ni ba ni na cewa ba kar ka dauka ni ma na ce Allah ni na mun dace ba na cikin wanda suke tunanin wai wannan ina da yaki ne akan addinin da nake ba na shakka saboda haka masu Allah ya dace dai su yi kokari su shigo cikin mu to wannan shine maganan abu wato to idan wannan ne shi ke nufi da jadali bil lada'i to yana nufi waɗannan tafsasan rayuka da wato abun da ya zubo daga cikin wato wato wannan lada'i na annabi shi wai to Allah ya mun baiwa da su shi yasa babu wanda ya yi wa annabi salati a zamani kamar shi in ba shi ba sai kuma wanda ya bi ya koya masa shi ne wannan laɗayi hudun da muka zana to shehu ya ce na gode Allah sannan wadil mustafa ya ni amantu wa raditu bil mustafa shi ma na yi imani na yadda da shi abin zabin Allah Allah zai faddalahu Allah ala sa'ir khalqi wanda Allah ya fifita shi amsa dukkan halittarsa wa safa tsarkace shi min sawatul akhyar daga tsab wato tsabtatan zababbu tsaftatattun zababbun bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya ware shi ya tsarkake shi wa habahu tamamu safai Allah ya bashi cikakken tsarki kai annabi saboda tsarki ba da za a haje shi ma ko jini ba ba a cikin shi ka ta jin mai tsarki haka mabiya tsarkin da ake samu ba sai an zo duniya bane ake dan abin nan to shi annabi zuwansa duniya ma mahaifiyar shi tukun matan da ta ɗauki cikinsa ba ta taɓa yin laulayi ba ko ta yi amai ko ta je tana shinkina masai din nan da iyayen mu suke duk ba ta taba yin wannan ba ma'aikata annabi tun da ta dauki cikin kullun ƙara ƙarfi ta to ka ko anan ka ce mutum ne shi kamar kai da babarka in ka je ka tambaye ta ma za ta ce lokacin da mun dauki cikin kama da kyar likita ya kwato ni to sannan sallallahu alaihi wasallama cikin babarsa bai kumbura ba kai ba haka aka yi ka je ka tambaya ka ji ta ai lokacin da aka samu cikin gama ɗauka an ji ne sai ka ga kai ɗaya to sai da aka sallallahu alaihi wasallam lai saka misli shay'un Muhammad Abdullah Jair mushabbahin bihi bashar marra ma zalika safi so shi duk wanda ya ce yana so kama da manzo Allah to ne da shi wawa in ji shi Ibrahim to haka sallallahu alaihi wasallam ya sannan babu shi ta shi haihuwar shi ba kuka ya shigo yana yi a duniya kamar yadda muke ba annabi shigowa yana kalmatu shahada yana tsarkake zatin Allah sannan da ya sauko duniya ba jini ko ɗaya da ya sauka annabin da ya shigo duniya babu jini a ɗakin maje sai kamshi annabi yana sheki an yanke mai shi an mai shayi har da kwalliya idansa sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake zatin Allah kuma ka ce wai mutum ne shi irin kuma a haka kake cewa shi mutum ne kamar saboda haka yan uwa mu kiyaye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa kamithli shay'un ba'da Allah subhanahu wataala to haka abin yake to shi ne shehu anan yake ga mana wabil mustafa Allah ya mun baiwa da tsabar kaunar abin zabin Allah na yi imani da shi na yi da shi na sallama mishi lamarina wanda Allah ta baraka ta'ala ya tsarkake shi girmama shi akan dukkan halitta akwai wasu da dan akai ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana wastafa min bani Kinana ta Quraysh wastafa min Quraysh bani Hashim wastafa min bani Hashim Allah tabaraka wataala ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ya zaba Annabi Isma'ila ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila sannan a cikin ƴaƴan Annabi Isma'ila sai Allah ya zabi ƴaƴan Kinanatu a cikin ƴaƴan Kinana sai Allah tabaraka wataala sai zabi Quraishawa a cikin Quraishawa sai Allah tabaraka wataala sai zabi Bani Hashim to a cikin Bani Hashim sai Allah ya zabe ni inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ƴan uwa wato idan muka lura da wannan Allah tabaraka ta'ala ya zaba annabi Adam ya zaba annabi Nuhu da annabi Ibrahim da da annabi Musa ya ba su manzanci ya ke iya su da wasu al'amura masu girma to kuma ya zaba annabawa dai da abubuwa masu yawa amma ababan iyakancewa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama فضله تبديلا مطلقا واصطفاه استفاء مطلقا مؤبدا وقدمه على سائر الاشخاص في جميع الازمان صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا ف- يا فيه تاشي فيه تاور هر ابدا يا زابي shi zabi na har abada ya gabatar da shi akan dukkan kowa annabawa da manzanni da dukkan mala'iku da dukkan halitta Allah har ƙarshen zamani to al-muqtari wa bil mustafa al-muqtari yani allazi hassahu Allah tabaaraka wa ta'ala bi kamalil hisali wa hasil al-af'ali wa kammala lahu min bayn al-anbiya tamamu nasabi wa bulugu hasabihi kai abin da da yawa kuma ga mu da da da da, da abubuwa da yawa ibn al-kalabi ya wadi ya ce katabtu min nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa li'at ummi fama wajadtu fiha sifahan wala shay'an mimma kanat al-jahiliyatu alayhi na rubuta kakannin manzo Allah iyayen annabi mata sai da na rubuta ɗari biyar amma ko ciki ban taɓa samun mazinaciya ƙwaya ɗaya ba iyaye mata har ɗari biyar na annabi na rubuta da hannuna amma ban samu mazinaciya ɗaya ba ko kuma wata daga cikin waɗanda suke aikata wani abubuwa irin na jahiliya ɗin nan babu ko ɗaya a ciki sallallahu alaihi wasallam to kaga ko anan ma dan wa annabi ya sha mu sai mu dan fara an ce babanka kakanka da an je can sai ga gari kakan da mamuje ya ba sallallahu alaihi wasallam da bai yake to saboda haka haka abin yake dai yan uwa to karshen abin nan din dai a a istarahu Allah ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya zaba annabi Muhammad bima abrazahu lil iyan da abin da ya bayyana da shi ga idanuwa wanda muke iya gani banda abin da ba ma iya gani min kamal khalqi wa khulqi na daga cikar halittarsa da dabi'unsa ala atan wujuhil kamal amsa mafi cikar fuskar cika wasta bawo Allah ya zaba annabi ma manahu iyahu da abin da ibashi min bahajatul jalali na kwarjinin halala kwarjinin fadan Allah a fuskar Allah ba ake ganin ta ko wannan ya isa girma kwarjinin fadan Allah a fuskar annabi Muhammad ake gani sallallahu alaihi wasallam wa khassan bil mahafil jaliya sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake banci annabi da dabi'un nan guda 300 masu girma duk dabi'un Allah guda 300 Allah ya ba annabi Muhammad su sannan wal akhlaqul hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dabi'u ababan godiya wal mawahibul karima da kyaututtuka masu girma wal fadailul adida da falala masu tarewa wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi Muhammad bil mu'jizat wal barahin da mu'jizozi da hujjoji alwajihat waɗanda suka farana haske wal karamatul bayyinat da karamomi bayyanannu allati shahada man asarahu wanda duk wanda in zamani da shi ya ga wannan kiri-kiri war'aha ya gani man adraka wanda irin shi annabi alima kuma ya san wannan ilmi ne ilimi ilmi ne ilmi man ja ba da wanda izo bayan annabi ya sami ilmi har turawa suna da ilmin yakini akan annabi turawa kan sun san waye annabi Muhammad wallahi to sai Ibrahim ma yake jama'a da ta hazal kan Sidri Muhammad balle su masu bincike ma sun san wannan sai dai ba za su ba a tanta ilmu zalika ilmu kai har ilimin sanin annabi ya kawo inda muke yau wa fadat anwarihi ainihin haka ce annabi suka kwararo alkalimatu masu girma alaina akan mu wa alimal wujudu annahu abdullahi dukkan halitta Allah suka gane annabi Muhammad shi kadai ne abdullahi bawan Allah shine shi Ibrahim ke cewa huwa al-abdu haqqan wala anamu abidu annabi shine bawan Allah na gaskiya dukkan sauran bayi bayin annabi ونبيه ورسوله المختار المبجل في هذه الدار وفي تلك الدار annabi shine annabin Allah shine manzon Allah abin zabin Allah abin girmama a duniya da lahira to ainul ma'arif to nan ne muka ce la budda zamu fassara jawhar fil kamal ainul ma'arif al aqwal sirati tamil asami
اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليا قوة المتاك قبلها يتطم كذركم الماني وأنا أغلاق وأنا المتكبر الآدمي صاحبك رباني البيك السيد أمدني البيت ما ليطلق المتاك دين البغدواني وأنا بكلام الذي ملأت بقانك العصاب أمكتنا مكاني اللهم صل وسلم على أين الأرك التي تتجلى من بشرى كائك إنما أغفلق من صراطك كامل أسكم اللهم صل وسلم على صلاتنا قبلك لكم صراطا إفادتك منك إلى كيادة النور من صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا جيان
حق قدره والقدار الأزل wannan salati mai ban mamaki mai ban al'ajabi yana daga cikin kwarjinin makamin shauki ya ita jawharatul kamali wato jawharatul kamali tana da waɗansu irin asirare wanda yake ba za mu faɗi ba insha Allah sai mun kai ƙarshe jawharatul kamali wato imla'i ne daga zatin daga ruhun annabi mai tsarki zuwa ruhun shauki ya abin da ya sa kaga babu sunan annabi a cikin jawhara shauki ya ba zai iya faɗin sunan annabi a gaban shi ba ke sa kawai sai dai ka ji ainihin rahmati ainihin haƙƙi ainihin ma'arifin a ƙauni ainihin haƙƙi ɗal'atul haƙƙi ainihin ainihin noni ainihin rahmati ainihin haƙƙi ainihin ma'arif guda uku to a kan wannan ainihin ainihin ɗin guda uku akwai isharori ita salatul fatih kamar yadda aka sani muhammadu bakari an same ta ne da rubutun kudura ya sa komai ya zo ci shi ita ko jawar da kamal da ake masa illa'i mai so shi zalba zai iya faɗin sunan annabi shi ne Allah sallallahu alaihi ala ainihin rahmatin rabbaniyya to yanda abu yake wato ma'anan Allahumma ma'anan Allahumma alami ne alama alamun mufradun ala zati wajibul wujudi alama ce a bar kadaita a bisa zatin wajibin samuwa ma'ana in ka ji bawa ce Allahumma ma'anan shi أدعوك اللهم معنى اللهم أي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بار يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا باسط يا خالد يا رافي يا مؤذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا عظيم يا أخو يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كبير يا رقيب يا مجيب يا وافي يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا مهي يا منيت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتج يا هو يا رؤوه يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقتدر يا داني يا غني يا مغني يا مانع يا بار يا نافي يا نور يا هادي يا ودي يا يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور شنو معنى اللهم اللهم معنى شيء يا الله لا روجيك بجميع أسمائك الحسنى كل ما علمت منها وما لم أعلم وأدعوك يا الله بجميع صفاتك المرتضي بكمالي بكل كمال منزه عن كل نقص شنو معنى اللهم wato yasa idan ka ce Allahumma ka faɗi sunayen Allah duka abin da ake so kawai ka natsu yasa ko ne mala'iku suke in ba ya ce Allahumma Allah zai ce kowa ya tsaya kowa ya dakata in ka ce Allahumma duk mala'iku sammai bakwai sun tsaya Allah zai ce kowa idan ka tabawa na kira da sunaye na duka me yake so in bashi to kai da aka kira yogon ka ce Allah aure ko Allah gida ko Allah riga ko Allah abinci ko Allah kaza sai ka ce sallu ala sayyidina Muhammad Allah ba wani abu nake so ba da na kira ka da sunayen nan naka duka salli ai adin ifadatu fuyudatir rahmaniyya min al-ulum wal ma'arif wal ladaif wal asrar wal alwari والحقائق والدقائق والرقائق والنفحات والمواهب والمنائي وما أنت علم بحقيقته Allah na roƙe ka ka dawwamar da kwararan ruwan saman mamakon tsabar rahama na ilimai da ma'arifa da lada'ihu da asraru da anwaru da haƙa'iku da daƙa'iku da raƙa'iku da nafahatu wato numfashi na halara da kyaututtuka da kuma abin da ni ban san shi ba kai ne ka san shi duk ka kwararo a ina ala a cikin jawhara babu sayyidina Muhammad to wannan ala din shine ma'anan sayyidina Muhammad wato abu ta shugaban mu Annabi Muhammad shi ko idan ka ce wato in ka ce ala sayyidina Muhammad abin da kake nufi Muhammadin din nan sallallahu alaihi wasallama wato kana da a kwararo zuciyar shi da hankalin shi da ruhin shi da asirin shi wato shi ne kana cewa muhammadu kana nufin shi ma ka zano sunansa kamar yadda ka ce allahumma to kana cewa salli ala sayyidina muhammadin ahmadin hamidin mahmudin ahidin wahidin mahin hashirin akidin dahi yasirin dahirin mudaharin qayyidin sayyidin rasulin nabiyar nabiyin rasulun rahmati qayyidin jami'in muqtadin muqaffan rasulul malaik رسول الله كائن إسمين مدثر مزمن عبد الله حبيب الله سفي الله نبي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل مهم منجم مذكر ناصر منصور نبي الرحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شاعر شهير شاعر شهيد مشهور بشير نذير منذر نور سراج مصباح هدي مهدي منير دائم مدعو مدعوه مجيد مجاد حكيم عفو ولي حق قوي أمين مامون كريم مكرم مكين متين مبين مؤمل مسيل ذي قوة ذي حرمة ذي مكانة ذي عز ذي فضل مطاع مطيع كرم صدق رحمة بشرى جوف جياس جيس نعمة الله هدية الله قروة يسعى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الساكن مصطفى مصطفى منتقى أمي مختار أجير جبار أبي القاسم أبي الطاهر أبي الطيب أبي إبراهيم مشفع شفيع سالم مسلم مؤمن صادق مصدق شرك سيد سيد المرسلين إمام المتقين قائد بر المهدلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نسي الناس وكيل متوكل خفيل شفيق مقيم السنة مقدس روح القدس روح الحق روح القدس كاذب مختهم بالغ مبلغ كاذب واصل موصول سابق سائق هذا المود مقدم عزيز فاضل مفضل فاتح مستعين مستعين الرحمة مستعين الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مسير الحسنات مكيل الأفراد سبيل عن الزلات سائل الشفاعة سائل المكان سائل القدم مخصوص بالإذن مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف سائل الوسيلة سائل السيء سائل الفضيلة سائل الإباري سائل الهجة سائل الفتلان سائل الردائي صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المكرة صاحب اللواء صاحب المئراج صاحب الكبير صاحب البراك صاحب الخاتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فقيه اللسان مدهر الجنان رؤوف رهين أذن خير سيد الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين الإز سعد الله سعد الخلق خبيب الأمم علم الهدى كاهي الكرج رازق الرشد إز العرب صاحب الفرج sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar salli ala sayyidina yasa in ka zagi salatul fati ka zagi wannan sunayen duka baka sani ba ha kuma in ka zagi salatul fati ka zagi allahumma ya allah ya rahman ya rahim hazza ya sabur duk ka zagi sunan allah duka saboda ka yan uwa daina shiga wala taqum ma lasal kabi ilmu abinda baka san shi ba ja bai kurum kar ka kuskura ka je ka zago abinda zai sa a ci dukkan familin kuma duk su je wuta Allah in ka zargi annabi Allah zai ce tun daga kanka duk zuriya ku gaba daya wuta haula ilal jannati la ubali kawai ka ga musu bala'i to saboda haka shine ma'anan wato sayyidina shi dinnan ala sayyidina Muhammad to kamar mai tambaya yayi tambaya ce kai wai wane ne ne sunayen nan mai yawa haka domin larawa sun ce kasratul asma'i tadullu ala sharfil musamma yawan sunaye yana nuna mai sunan babba ne to tunda ko sunayen nan dan inda annabi ba billahi la ilaha illa din nagartan mutum aka sa mai suna daya aka ƙara na biyu na uku aka zarce billahi la na biyar ya kai nan dan na biyar din zagi ne da ya ka ganye ba mutum da sunaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin sunan da aka din kowanne sai ka ce ba kamar wannan to annabi ma ya fa haka sallallahu alaihi wasallam to kamar an tambayi shi sai tijan da ya karbo jawar kamal daga ruhin annabi daga zatin annabi mai tsarki a to sayyidina shiya wai wannan sunayen da aka zano masu yawan nan wane ne ne su sai shi tijan sai ce ainur rahmatur rabbaniyya ba wani bane ne waɗannan sunaye illa ma'abocin wato zatin rahmar ubangiji ma'anan ainur rahmati ai haqiqatu zatin rahmati ijadan wa imdadan haqiqanin zatin rahamar Ubangiji samarwa da ciyarwa da shayarwa da tabbatarwa. Wannan rahamomi guda biyu babu wani bawa ɗaya da yi sun ta gabarin ɗaya daga cikin wato wannan wato wannan rahama guda biyu. Babu maka ga dukkan saman ne wato ya samu wannan wato rahama ta ainihin rahmatin rabbaniya. Shi ne sai ta fala wala hula tulfi da yadan fa innahu labazartu hadar kauni iskanin mursala. Da ba dan manzon Allah ba da ba samu wani mutum ɗaya a duniya ba domin wallahi manzo Allah shi ne irin da aka zubo halitta suka tsiro daga ƙasa annaba aka zubo shi kenan sai sai ga al'arshi sai ga kalamu daga kalamu shi kenan sai ga lawo sai ga al'arshi sai ga kursi sai ga mala'iku sai ga sai ga wannan ga wannan ga wancan ga wancan shi kenan sai ga kowa shine ibn Faris yake ta laulaka ya Ahmad al-Mahmud ma tala'at shamsu wa lam takhruj ad-dunya min al-adami ba dan kai da ya Ahmad abu godiya to da rana fa bata fito ba da duniya ma bata fito daga rashi ba da tana nan cikin rashi wani gudu ce laula kama khuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala lawhun wala qalamu ba dan kai ya rasulullahi da ba a halitta rana ba da ba a halitta wata ba da ba a yi taurari ba da babu lahu babu kalamu ba da kai ba ya rasulullah shine anan abul abbas al-mursi kika al-anbiya kulluhum khuluqun min rahmati wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmati dukkan annabawan Allah baki daya an halitta su ne daga rahama amma annabi Muhammad shine hakikanin rahama sallallahu alaihi wasallam anan ne shi tijar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mar yadda yake cewa sunniya sallallahu alaihi wasallam ainur rahmati abin da yasa kaga mun an mun ambaci annabi Muhammad da suna hakikanin zatin rahmar Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matattaran rahmar Allah baki daya fi ifadatul wujudi a cikin zuhu da samuwa fa innahu ba dan annabi laulahu ba dan shi ba ba dan samuwar annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ma kana wujudin da babu samuwa min wujudin ga wani samanne min al makhluqati ga ababan halitta aslan baki daya فإن وجود كل موجود دومين cewa samar kowane abin samarwa ne zawatul wujudi ne daga wato zatun samuwa mutawakkilun ala azbaqiyati wujudi abin tsayarwa ne abin dakatarwa ne wato a bisa gabatuwar samuwar annabi Muhammadu ba dan annabi ya samu ba da baka samu ba da ubanka Adam ma bai samu ba babaka Hawwa ma da bata samu ba min wujud zalika wujud daga samuwar wannan samuwa fa innahu laulahu da ba dai shi sallallahu alaihi wasallam ma khuliqa shay'un min al-aqwani sai tunan shi da ba halitta komai a cikin halitta wato halitta baki daya wala rahima shay'un minha da ba dan annabi da Allah bai ji kan komai ba ko kwayar zarra da Allah bai ji tausayin ta ba dan annabi ne Allah tabaraka ta'ala ya samar da mu kuma yake tausayin mu to sannan sai tijar radiyallahu ta'ala yace la bil wujudi wala bil ifadati rahmati ba wai dan samuwa ba haka nan ma wurin zubo da rahmat fa ifadati wujudi kaga kwararo ajini wujudul akwani abu dukkan samuwar kauni mufadun min zatihi karima yana kwararowa ne daga zatin annabi mai girma yasa annabi ne yake iya har ma mun fadi muka ce idan mutum yana so a haifa masa ɗa namiji matarsa tana ta haihuwar mata sai ita ba cikinta sai yi wa Allah salati ce Allah idan ka bani da namiji zan sa masa suna Muhammadu to ko mace ne Allah zai ce malaika yanzu canza ke koma namiji ko ya rage naka kuma ka cika alƙawari dan kai yanzu ka ba bai ta biyu kai kai alƙawari wato za ku tsafi a kira to wallahi kana iya janyo kanka bala'i in har kai alƙawari zaka sa annabi baka sa ba to za ka iya haɗuwa kuma da abin da ba shi ba ne sai da ka in kai alƙawari ka cika alƙawari albishirinka idan ka sa ɗanka suna muhammadu ranar alƙiyama idan za a yi sabi kama a fara yi sabi allah zai ce wani mala'ika ya tashi in mala'ika ya tashi za a ce shi la filin kiyama duk wanda sunansa muhammadu ya shiga aljanna ba shi sabi to kaga shi ko sai ce ina baba sai dan ko hannunka sai ya shigar da kai saboda ka sunan wato annabi kai lamarin annabi ya girmama shi ne mai annabi ke lamarin ka ya fita mamaki to sai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mai wannan irin baiwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan kwararowar rahmar Allah tabaraka taala da yake towa daga ainihin wato halara ilahiyya akan kowa na dunnar arziki da kyaututtuka da baye-baye na ilimai da sunofin Allah tabaraka taala da sunayensa da sanin kamalar uluhiyar Allah da ahwalu na kauni da asraran kauni da amfaninta da cutarta da hukunce-hukunce na Ubangiji tabaraka ta'ala amru da nayi baki ɗayansu wato muna samun jin daɗi da wannan samuwa ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sai ce fa kanzul baraya wa huwa sirru ilahi fa laula la tulhi ariban tamata annabi shine tafsar da halitta Allah suke cin abinci a ciki sai sa gurgurdan gano annabi gurgurdan takaitiyar wahalar ka duniya billahi nabi idan mutum ya zurfi cikin gane annabi ko gishiri iyali ta ce bawo cikin annabi sai ya ɗauko ya bata amma akwai wuya akwai shehu mu ibn larabi jamrawi sai da tsabar sanin annabi da ta kuwa cikin ainihin fahimtar annabi wata rana na auradinsa da daddare matarsa ta ce ita nono za ta sha ka san mata in suka samu wuri akwai mulki ita yanzu gari ya yi aina da ta ita ba Allah maran nono za ta sha shi ke nan da ya ta tarbi za ta tarbi ya goyi kalle ta ce to ga yanar sai tijani ya aiko da shi ki buɗe kofa ki karba tana buɗe kofa sai ga wani rauhani a rike da ƙoƙo a hannun shi tana haɗa ido da shi ta faɗi ta sumo ya tashi ya karɓi nono ya ce tafi abin ka ya ajiye ya zuba mata zarar ya ce Allah sai ke sha ba dai nono ba ne ga yanar sha to sai haka ya gari da ya ce ko na ci tare ya ta to to haka haka abu ya to tsabar sani ne in mutum ya san abin wallahi wahala ce ta takaituwa ba abin da yake janyo wahala ce ta kaita illa mutum ya gane annabi ya fahimci in mutum ya gano annabi zai gano komai daga wurin sa yake zuwa in ko daga wurin sa yake zuwa to annabi ya fi kwata sai ba za ta yi wahala ba kaman ba gano wannan mutum ne ka buga can ka buga can ka buga can ka buga can har ma mutum ya je ya kai ga ma zai iya ma rabuwa da addinin akai ya samu abin duniya to saboda haka ai yan uwa mu kiyaye wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kunne waɗannan abubuwa da muka zana wannan abubuwa ko da muka zana kar mutum ya dauka wai ko tijani ne faɗi kai ko kuma a'a Allah tabaraka ta'ala kansa ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay sai ma shay'un ya ba mun taba kawo tayar iblis ba iblis saboda tsabar fahimtar wannan shaitan ma idan ya tuna annaba sai ya tsallaka mai tabo sama idan ya tuna annaba har ruga yake zai tabo bangon duniyar gabar da dawo ya tabo ta yamma ya tsalle ilminna to yaya kai ne ne ka tuna ne ba za ka tara mutane a yi maulidi ba wata ran salu ibn abdullahi tussal ya gaishe ya fito daga kasuwa da gurasa a hannun shi yana ci tsirara ba kaya a jiki yana ta dariya sai salu ke haba iblis kai da Allah ya tsine maka kuma mai hukunka tuba kuma ka zo kuma har da wani dariya kana shuka dariya irin dariyar basawa din yace ya kace irin wannan ai bai kamata ba ya kamata sai shi dan sai kire gura a bakin sai to kai na ga maka Allah tsine mu sai ka ba ga nan ba Qur'ani muna ta karanta sai ka to kai duk karatun ka har yanzu baka kai inda Allah ya ce wa rahmati wa ta'ala kullu shay'in ba وانا شيء من الموصوفات لنا شيء اكون وجود رحمة تعمل كده يا جمي كون ابو ده مددي النبي يا تي ده كون ابو يا شاهد شيء مددي رحمة الله تعالى ita كون ابو to ni ma wani abu ne a cikin halitta sai ka ne ce ka ga iblis ne fa ba jahili bane kar ka dauka irin mutanen ne ne za ka dan ai Allah ba ne ya tsaya da cigaba da ayar ba ya ce fa ka cigaba halin da zai ne ta kula ba aina anta min at-taqwa kai kana cikin masu tsoron Allah ne an ce ai za a kattaba ta akan masu tsoron Allah sai shi dan sai ya ce au to za ka jayya ne da ni ka manta da ni ne imamu malaiku da ni ta'addanci ne aka bidda ni zama shugaban shedani to bari ka ji a ina maka magana akan albaji kana mun magana akan albani ko ar-rahmatu sifatur rabbi wat-taqwa sifatul abdi ayyul fani min al-baqi na ce maka rahama ce tar kullu sai kana ne wata min dode subhanallah rahama kai kuma kana mun magana akan rahama sifar ubangiji tsoro kuma sifar bawa ne to idan ana magana akan wanzaji wa yake magana akan karar ne sai zali ya shi sai shi ga da cin gurata shi ga da dariya shi to yayi gaba to in dai mutum ya tuna annabi har ya bada hujja wanda yake da dillala ce mutum in aka ce shi dan dole mutum ya saurara to shi kansa in ya tana annabi tsalle ta kamar ta sama to balle mu shi sa Allah tabaraka taala ce wa rahmati wa ta'kun da kuma a gare shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to raka dan uwa duk wannan yana cikin ma'anan ainur rahmatir rabbaniyya dan ne da anna asluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatu asalin manzo Allah rahama ne amma kan mutum ta sai kuma an ce annabi rahama ne kuma ana yaki ana tsinke mutane kai kamar kafirai ko tura haka in sun ji irin wannan bayanan sa ya za a ce rahama kuma an ce yana yin yaki kuma gashi gashi wasu za su je wuta to idan mutum ya irin wannan tambayar amsar da zaka ba shi ka gaya masa babu sarki a garin su idan akwai sarki a garin su misali ba ga bush ba to bush ya zama saboda tausayinsa ko da taimako da ake cewa ko suna yi ya zama na duk wanda ya zo fada shi ya matsa mai wuri ya zauna kujerar shi ya matsa ya zauna ya ta dariya kare a kowane irin laifi aka yi ce yaya shi kwarjinin mulkin su zai zai tabbata wannan intikamin da ake yi shi ne kwarjinin mulki a kai ne to kai ne mai komai amma kuma duk wanda ya taɓa hukuncin hukunci da dokoki za a yanke ne hukunci a gaban kowa kowa ya gani to sai ta da sai ta ƙara kwarjini wannan duk abubuwan da annabi ya yaki taɓa hukuncin Allah ne da rena farjinin halarar Allah ta baraka ta'ala sai annabi zare ta kobi to da an gane Allah kuma shi kenan sai yayi sumur mishi tsakanin ka tsakanin annabi da bawa shi yasa annabi zare ta kobi amma ba dan wani abu ba sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne wannan rahama ta farko shine rahama ta madadi na zahiri rahama ta biyu rahama ta madadi na badi menene rahama na madadi na zahiri madadi na zahiri shine kowa da kowa yana haƙƙi dan din da muka faɗa alƙalami da allo da al'arshi da kurfi da sammai bakwai da ƙasai bakwai da mala'iku da rauhanai da aljanu da mutane da shedanu da hayula da ɗabi'u da anasir da ajramu da aljanna da wuta da dukkan dabbobi da itatuwa da ƙoramu da tekuna baki ɗaya kowa kafiri da musulmi kowa yana cikin wannan madadin rahama ta farko to shine wato a ita wannan wannan wannan madadin wannan rahmar ta farko ita ce dauka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to amma ta badini wannan ta shafi annabawa da manzanni da mala'iku da siddiqai da shahidai da salihai da waliyai da arbai da mu'minai da sauran da aljanna da hurul ilm da sauran abin da ya shafi yan aljanna to ita ce Allah tabaraka ta'ala ce wa kana bil mu'minina rahima to da kashi wannan shine ainihin wato ainihin rahmati ar-rabbaniya sai wani babban bawan Allah da barka ta'ala na kiran shi a Sheikh Abdul Qadir bin Muhyiddin bin Mustafa al-Hasani al-Jazairi a lokacin da zai fassara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai shi ilam annahu laysa al-murad min irsal min irsalihi rahmatan lil alamin huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haythu zuhur jismihi sharihi tabi'i faqat kai malam karka dauka ya an ce malam sallaka illa rahmatul lil alamin karka dauka manufa Allah aiko annabi rahama ga talikai shine aiko shi wato ta bangaren jiki shi na zahiri mai tsarki din nan jiki irin na dabi'a wanda muka sani yace ko da ko malamai wa in kana bihi jamhurul mufassirin wa ammatuhu wa in qala zalika ko da ko malaman tafsiri ba shi dai sun fassara haka yace to ba haka Allah yake nufi fa innahu min hadhihi al-hayfiyati ghayru ammi haythu ga wato ghayru ammi rahmatul jamil alamin in aka ce wannan ne wannan da nake bayani akai ainur rahmatur rabbaniya ba wai ana nufin ta wannan fuskar ta zuwan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam in wannan jiki ne kai ake magana to ashe bai gane kowa ba dan wani wata gashi yace to abinda zaka lura فإن العالم اسم لما سوى الحج معنى العالم سونا ne ga duk abin da ba Allah ba kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bal al murad irsali abin nufi da cewa an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ga tarikai baki daya min haifu haqiqati ana maganan bangaren haqiqanin annabi din allati haqiqatul haqaiq wanda ake ce da ita haqiqanin haqiqoki ta bangaren ruhun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mai da shi ruhul arwah shine ko da maulidi mun ga magana cewa annabi wato fahimtarsa ta kafi dini so da ka yin har kana zikirori irin wannan na dariƙa kuma ka zama almajirin shi ibrahim kar ka zauna a cikin wanda suke fahimtar annabi dan abdullahi dan amina ya mutu a maka an binne shi ya mutu an haife shi a maka ya mutu a madina to in ka shiga cikin wannan madadin ka ya yanke daga ran da ya mutu wallahi tallahi wannan ilimi ne mai zurfi mutane su lura da kyau su ne waɗanda ake faɗi cewa a fa'in mata au kutula in kalatu ala qabiku wa man yanqalib ala qayyi farin yadurra Allah shi'a to kuma da su ake maganar innaka la tahdi man hababta wanda ke kallon shi dan Abdullahi dan Amina menene an ji mai yaki ciwo a udu an karya mara haƙori an tsora mai mahaifar dabba to wannan su ne annabin su ba shi ne da wanda ya ga dama amma wanda ya gano sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na wannan ainihin rahmatar rabbaniyan da nake so mu bayani a yanzu to shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake cewa innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi har yanzu yana shiryawa za ta farki madina sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake wancan nashi ya mutu wannan wanda ya fahimci wannan shi annabin sa yana shi yasa a kayan suke haduwa da shi wanda suka tabbatar da wannan suke haduwa da shi su karba abin da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara za su karba a hannunsa to wannan shine ainihin wato abin nufi da da da da da da, da wannan domin cewa hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin rahama wacce ta isa kowane abu ta gane kowane abu har sunayen Allah tabaraka wa ta'ala dan ba da annabi da ba san sunayen Allah ba balle sifofin Allah balle zatin Allah din amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato wa huwa awwalu shay'in fata